الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa barkanmu da sake haduwa a darasinmu da muke gabatarwa na usulul tafsir wanda wannan shine darasinmu ko zamanmu ko majalisinmu na sha tara a cikin karatutukan da muke gabatarwa mun yi bayani a cikin dirasatun fi usulul tafsir da muka kare muka shiga cikin at-tahrir fi usul tafsir muka kawo bayani akan ikhtilaf fi tafsir da anwa'uhu sannan muka koma cikin doktora ta asbab ikhtilaf al-mufassirin ta ustad doktor Sa'ud bin Abdullah al-Funaisan yanzu kuma za mu dawo mu karkare abin da ya muna saura shine wato cikin at-tahrir fi usul tafsir za mu zo mu ga al-ijma' fi tafsir da kuma قواعد الترجيح wanda kawaidu tarjih din nan su kuma insha Allah ta'ala za mu yi aiki ne da littafi wato guda biyu da at-tahrir fi usul tafsir da kuma fusulun fi usul tafsir muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya kafin mu shiga cikin karatu akwai mas'ala guda biyu da muka dan tabo cikin littafin at-tahrir fi abin nan ikhtilaful mufassirin asbabuhu akwai nukta guda biyu wanda yake son mu dan ƙara bayani kansu nukta ta farko nukta ta wanda ta shafi cewa malaman tafsiri suna iya yin sabani kan wani hadisi kan riwayar rawi da aikin shi an kawo hadisi na umurmi na Aisha wanda ke cikin sahih Muslim innamar rida'a min al-maja'a da kuma hadisi na Aisha mu ce ko asar nata wanda take ganin cewa ana iya irda al-kabir an gane ko ma'ana kenan babba ana iya wato shayar da shi wanda shi ma cikin sahih muslim akwai riwaya wanda zainab bintu ummu salama take magana da aisha ta qalat ummu salama li aisha annahu yadkhulu alayki al-ghulam al-aifa alladhi ma uhibbu an yadkhila alayya fa qalat amalaki fi rasulillahi uswa qalat inna amru abi hudhayfa qalat ya rasulullah inna saliman yadkhulu alayya wa huwa rajulun wa fi riwayatin dhu lihya وفي نفس ابي حذيفه شيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارضئيه حتى يدخل عليك ina Aisha tana ganin ana iya irda'ul kabir bayan kuma riwayat ta innamal maja'at min ar-rida'a irin waɗanda hadisai za ku ga malamai suna kokarin tawfiqi tsakankanin su wasu suna ganin za a yi aiki ne da riwayar ta ba za a yi aiki da aikin ta ba wasu kuma suna ganin a'a shi wannan khususiyya ce ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa da ya bada wannan izini kenan irda'ul kabir bai shiga cikin sauratun da wanda manzo ne sallallahu alaihi wa alihi sallam ya bada umarni yace aikata muna ganewa ko yawwa abu na biyu wanda ya kamata mu dan yi ishara zuwa gare shi wato wajen cewa kafa'a da an kai zance ha an ka kawo hadisi wanda imamu ahmad shi ya tafi akan kafa'a cewa waɗansu mutane ba su da kafa'ar da za a ba su aure an gane ko? sun tafi ba su da kafa'ar da za a ba su aure sai ya kafa hujja da hadisin da mutane a kifa ne banda hajjam da kuma wato al-kassah to kassah din nan dama na san al'isilin kalmar tana nufin wato mamaya ko sharewa a larabce amma da ni bincike cikin littafai sai muka ga asalinta shi dai ne kasaha ya kasahu wato sharewa ko gusar da abu kenan alkasahu sika ce ta mubalaga kenan in an ce kuma ka sahal kanifa ya yayi salga sai da mutu kenan ma'anar kalimar tana nufin ba a bada aure ga mutumin da yake sana'a shi ita ce shara ko kuma yason salanga to hadisin hadisi ne wanda yake waɗansu malamai sun ce da'if wasu ma sun ɗauke shi hadisi ne maudu an gane ko akwai hadisai hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama da yake umarni ga bani bayada yake cewa ankihu aba hindin ku ba aba hindin wato aure wanke hu ilaihi kuma ku yi aure zuwa gare shi mana kenan ku aura gare shi sannan shi kuma wannan hajjaman ne ya kasance mai yin mai yin kaho kenan wanzami kenan don haka cewa wancan hadisi kaga wanga hadisi ya rushe wancan wanga hadisi Abu Dawuda ya ruwaito shi kuma bi isnadin jayyid kamar da malamai suka yi bayani Sheikh bin Baz rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin yana daga cikin malaman da sun ka ingantar da wannan hadisi kenan don haka dai wancan hadisi bai da inna akramakum indallahi atqakum sai dai adiba mahali na rayuwa ko da misali ana zancen imani to in kuma mutum bai da halin da zai ɗaukar nauyin mace to kuma ita ba ta yadda ba ta yi haƙuri da zama da shi to sai ta nemi wanda an daidai da ita mace ce ta ce ita gidansu kaji ta kaci kai kuma ɗan istazuna baka da kaji to ba a cewa kai ba daidai kake da ita ba ta fuskan musulunci lalle kuna tare amma kajin nan baka da su kenan nan sai a rarraba ina fata an fahimce yawwa sai ka nemi wanda za ta ita daidai da rayuwarka to tunda ta aure ka ba wajibi na ba a ce dole sai kai za a aura ba Allah ya kyauta to yanzu za mu shiga cikin karatun mu gadangadan al-ijma'u fi tafsir shine a cikin ahdaful fasl ar-rabi' fasali na hudu ne cikin littafin at-tahrir fi usul at-tafsir na ustad dr musa'id at-tayyar safha ta 268 yake cewa yutawaqqa'u min ad-darisi ana sawa tsammanin ga wanda ya karanta wannan babi fi nihayati dirasatihi a ƙarshen darasinsa li hadal mabhas ga wannan babi an ya kuna ƙadiran zai iya samun iko an yi arrifa ma'anar ijma'a fi tafsir ya bayyana an ce ijma'i cikin tafsiri mai ake nufi da shi yufarriqu bainal ijma'i sarih wal ijma'a ghayr sarih ya bambanta tsakanin ijma'i sarihi na qarara da wanda ba qarara ba abinda ake kira al ijma'u sukuti a wajen malaman usulul fiqh yuwazin baina aqwali salaf yayi muwazana na aunawa baina aqwali salaf tsakanin maganganun salaf الجديدة سببي بين أقوال السلف والأقوال الجديدة da maganganu sababbi fi tafsiri cikin tafsiri an gane ko yana iya muwazana ya gani maganar da ya kamata a karɓa ta mutanen da suka suka zo baya da wanda bai dace a karɓe ta ba yastakhrijul ijma'at zai iya fitar da ijma'at ijma'i ijma'i alwarida wanda suka zo fi tafsiri fi tafsiri juz'in muhaddadin min alquran a cikin wani tafsiri da an ka ayyana a cikin alkur'ani cikin wani juz'i da an ka haddade cikin tafsirin alkur'ani min khilali ahadi kutubi tafsiri al-ma'thur cikin littafin tafsiri sai a ce doki juz'i kaza ka fitar muna da ijma'in da yazo a cikin shi sai ka duba ka gani in akwai mun gane ko to tunda an yi bayani kan sabani sai a zo akai inda an kai ni ittifaqi ijma'i kenan misali zaka iske wannan karatu ne mai muhimmanci الأدلة المتفق عليها الأدلة المختلف فيها الأصول المتفق عليها الأصول المختلف فيها إذا فتا أنا فهمتها الأحاديث المتفق على صحتها الأحاديث المختلف آه على صحتها أنقالكو تحكني أكيد فيها مواطن الاتفاق ومواطن الاختلاف يعني أنك الإجماع سنك الإجماع اتفاق مجتهد الأمة shine ittifaki na mujtahidil umma waɗanda sun kai daraja ta ijtihadi suna iya istinbatin hukumce hukumce na shari'a an gane ko da wafatin rasuli sallallahu alaihi wasallam bayan mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi don babu zance ai ijma'i bayan mutuwar manzo wahayi yana sabka kenan shine wato wahayi adda magana nan fi asrin min al-usur a cikin wani zamani daga cikin wani zamani ala ayyi amrin kana a cikin kowane umurni kowane al'amari ya kasance an gane ko ijma'i abu ne mai faɗi kwarai da gaske cikin ilimin usulul fiqh zaka ga ana karatu kan shi kuma kana iya kai dirasa mawdu'iyya akan shi an gane ko akwai mawsu'atul ijma' ta wani malami na mance ta ya kawo littafan da an kai na ijma'i da ina ganin al-ijma' na ibn al-munzir ne da maratibul ijma' na ibn hazm da guda na manta su da kuma naqdu maratibul ijma' da shaykhul islam ibn taymiya sai ka hada su kaga yadda ijma'i shi ga ka'idodin da malamai suka ce kuma in ka diba cikin littafin usulul fiqh zaka yi ta ganin yadda ake ijma'i a cikin wato fiqh kafin a je ka'idodin shi da kuma yadda ake tace shi kaga in ka fahimce su kenan nan kana da fikira amma in baka san ka'idodin ijma'i ba da hujjojin shi to kuma ina za'a da nau'o'ukan sa al ijma'u fi tafsir to yanzu wanga ijma'i ne a fiqhu da usul shari'a shi kuma ijma'i a cikin tafsiri al ijma'u fi tafsiri huwa ittifaqu mufassir al umma masu tafsiri na al'umman manzo sallallahu alaihi wasallam su yi ittifaqi fi asrin min al usuri a cikin wani zamani daga cikin zamunna ala ma'ana ayatin su ce ma'ana aya kaza au ayatin min alquran ko su ayoyi na alqurani idan ba a samu sabari ba an yi ittifaki ban sani ko mun fahimta ba ina fata an fahimta yawwa to nuktan mu ta biyu sai fawaidul ijma menene fa'idodin ijma'i ina fata an fahimce ni sai suke cewa wa mawqiful mufassirin minhu kuma menene matsayin malaman tafsiri game da shi ijma'in sun ka ce min fawa'id bahsil ijma'i yana daga cikin fa'idodi na bahasi na ijma'i ma'arifatul alkammul muttafaq alaihi alkammu daga kammiya ne kammu adadi wanda an kai ittifaki akan shi fi tafsiri a cikin tafsiri wa raf'u ihtimalil waridi ala nassi kuma da dauke ihtimal kamar abin da zai iya gitowa wannan sabani ala nassi akan nassi wa tashni' da munanawa تشنيع دعين على من يخالف ga wanda ya saba wa yashtari'u ala mukhalafati al-ijma' kuma yace zai saba ma ijma'i ina fata ana fahimta ta zaka ga malaman tafsiri suna i'tibarin ijma'i musamman ibnu jarir at-tabari misali aya ta fadar Allah subhanahu wa ta'ala thumma afidu min haythu afada an-nasu an gane ko akwai qaulaini anis salaf an gane ko sai i'tabara qawl al-jamhur ijma'an amam qawl al-dhahhak al-munfarid shi dhahhak shi kadai yake da magana wanda ta saba mata jamhur sai ibnu jarir tabari ya dauki ta jamhur ya dauki ta matsayin ijma'i an gane ko anan menene sabanin thumma afidu min haythu afada an-nas shi magana dhahhak tace thumma afidu min haythu afada an-nas tana nufin mutane su tashi daga muzdalifa kidan su yi ifada ban sani ko ana fahimta ba to shi kuma nan sun ma'afidu min haifu a fadon nas fassarar da aka ɗauka shine ku taso daga arafa to biyasa malamai suke tattaunawa kan wagga sun ma'afidu min haifu a fadon nas tana nufin arafa saboda dama an yi zancen arafa an ka ce fa'iza a fattun min arafatin kaga kenan an ce an fito daga arafa fadkurullah inda al-mash'ar al-haram wadkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi lamina adh-dhalin to kaga in kai to daga arafa ina zaka muzdalifa thumma afidu min haythu afada an-nas kenan kaga daga muzdalifa zahirin shaka zai basuwa amma in mutun ya kalli siyaki da asar sai ga a'a har yanzu thumma afidu min haythu afada an-nas daga arafa ne saboda su quraishawa sun kasance ba sa tafiya arafa suna barin sauran larabawa sai in sun fito daga arafa sannan sai su wuce tare da su kenan sai zamanto thumma litartibi dhikri ne kawai tunda indal mash'aril haram kaga an fito daga arafa an ka zo mash'aril haram to sun ba a fi min haifu a fadon nasu kaga sai ɗauki musdalifa amma yanka ce sun ba a fi min haifu a fadon nasu sai to a tartibu zikiri da an faɗi mash'aril haram ba shi ke nuna ba abin nan a ana nufin tartibu zikiri ne kawai ba wai an hankalta mu zamani ba ya za mu gane tartibu zikiri bari mu yi dan bada misalin da za a gane inda Allah ce falaqta hamal aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku raqaba aw it'amun fi yawmin dhi masghaba yatiman dha maqraba aw miskinan dha matraba sai ce mi thumma kana min alladhina amanu kaga thumma kana min alladhina amanu sai kai aikin kwarai sannan ka zama mutuwa mai imani kaga tartibu dhikri mun gane da kyau ko to to wannan kenan kenan ana i'tibarin qaulul jamhur ina ga to shi ma sabanin da ba ibnu jarir tabari ya kawo da dhahak ba wani ba wacce magana bace wanda ya faɗa kenan thumma afidu min haythu afadu an-nas yace quraishun wa man da an ka zo wajen abin da ake nufi da annas ibn jarir tabari yace ikhtalafa ahlut ta'wil fi dhalika wa man al ma'niyu bil amri bil ifada min haythu afada an-nas wa man an-nas alladhina umiru bil ifada mawdi'a ifadatihim فقال بعضهم المعنى ثم أفيدوا قريش ومن ولدته قريش الذين كانوا يسمون في الجاهلية الحمص أنا كده الحمص أنقانيكو يوا سنن وقال آخرون سنكة ثم أفيدوا من حيث أفاض الناس المسلمون كلهم to sai ya ce abu jafar wallazi na rahu sawabu min ta'wil hadhihi al-aya annahu uniya bil ayati quraish quraish ake nufi wa man kana mutahammisan ma'aha da wanda ya kasance mutahammis in an ce tahammus shine mutumin da yake da jarumta da yaji ma'aha min sa'iril arab li ijma'il hujjati min ahli ta'wil ala zalika kaga sai zama to kenan waɗanda sun ka fassara da quraish ake nufi sai zama to amun ne uridu bihil khusus domin annabi ya shafi dukkan mutane mun gane ko to المفسرون المعتني المعتنون بالاجماع da ga cikin malaman tafsiri abin sun ka bada muhimmanci akan kaza zaka iska malami galibi wani lokaci akwai ilimin da ya ba karfi a cikin tafsirin sa duk da kitana ya tabo wani bangare ko ko ya ba wata mas'ala kaga aljami' li ahkam alquran galibi ya hiba masail na fiqh karfi musamman fiqh almalikiyya an gane ko shine ake kira manahijul mufassirin wasu na ɗauke shi kamar tafsiri nau'i ne na tafsiri at-tafsirun nahwi ko al-lughawi at-tafsir al-balaghi at-tafsir al-fiqhi at-tafsir masalan al-athari wasu sun ce a al-ittijah a ce al-ittijah an-nahwi al-ittijah al-balaghi al-ittijah kaza kaza kaza to malam ya kawo akwai tabari imamu tabari da kuma imamu al-wahidi da ibnu atiya da imamu al-qurtubi wa ghairuhum ya kawo waɗannan saboda sun shahara da wato abin nan to sannan ya kawo wujuhu istifadatu tabari min al-ijma' fi tafsir hanyoyin da ibnu jarir tabari yayi istifada da ijma'i a cikin tafsiri an gane ko za ku iske wani lokaci an ka samu matsala an ka samu sabani ibnu jarir tabari in zai rinjayar da wata mas'ala akan wata mas'ala to sai shi amfani da ijma'i musamman in ga mas'ala musamman za ku iske ko ta shahi tafi uku abin da ya kama da haka kamar wajen qira'at wala taqrabuhunna hatta yatahurna ko yataharna hamza da kisa'i da khalaf da shu'ba sun karanta yataharna ibnu jarir at-tabari da yazo sai ce wa aulal qira'atayn bis sawabi qira'at da tafi dacewa bis sawabi nan ba yana nufin qira'at bata inganta ba ana gadewa yana nufin wanda ta hi dacewa da ma'ana saboda zaka iske wajen tarjihin bainal qira'at al mutawatira ba ana nufin waccan bata inganta bane in ma mutum yana ganin waccan mai rauni ta tutun da ta inganta wannan tarjihi na shi ba a hankalta mishi sai dai a ce a'a ta fuskar ma'anar da ake son akai gare ta yace man qara'a hatta yataharna bit tashdidi an gane ko bit tashdidi bit tashdidi kenan wa fathiha kenan yataharna hatta yaqtasilna yace li ijma'il jami'i saboda dukkan mutane sun yi ijma'i ala anna haraman arar rajuli haramun ne ga mutum an ya kurban ra'atahu ya kusanci matar shi ba'adin kita idan mai haidiha bayan jinin haila ya yanke hatta tatahara sai ta yi tsarki mana sai ta yi wanka to ma yuqi fi mukhalafatil ijma sannan abinda yana iya kai mutum ya saba ma ijma'i مما يوقع في مخالفة الإجماع أبين دي كيكا متون يسابع ما إجماعي ضعف المعرفة بآثار السلف متون بيسمى غنون سلف با وإجماعاتهم دي إجماع دي سنكي يكا إسكي متون ياتي يسابع ما إجماعي saboda shi ba karatun maganganun magabata yake yi ba an gane ko to kaga wannan kuskure ne kwarai da gaske dole tafsiri sai an hankalta ma magabata duk ilimi ma yana da magabata cikin shi rashin karatun dirasat tarihil ilm yana kai ka ga matsaloli baka san littafan da aka rubuta cikin fanni ba baka san malaman da suka yi masa aiki ba da sauran abin da ya kama da haka sai suwarul ijma'i wa ma yata'allaqu bihi sai sun kace shi ijma'i yana da surori al ijma'u sarihu ijma'i qarara fil alfazi a cikin lafazi a ce ma'anar lafazi kaza awil ma'ani ko kuma ana الثاني الإجماع على معنى واحد أي إجماعي أكن أبو كذا guda ne wa in ikhtalafat ibaratul mufassirina ko da ibarun sun bambanta amma dai sun yi ijma'i akan wannan ma'ana to sai mu bada misali al ijma'u sarih fil alfaz wal ma'ani ijma'i wanda yazo qarara an gane ko fil alfaz a cikin lafuzza wal ma'ani da kuma cikin ma'anoni kamar yadda yazo cikin tafsiri da yace wan najmu wash shajaru yasjudan kaga an najmu tauraru wa shajaru da icce ya sujani suna sujada ga Allah jinsin su ake nufi don ba icce guda akwai ba ba kuma tauraru guda akwai ba tunda ya ce wa idan nujumun kadara ko ba karan bane yawwa su ma al ashjaru an san jam'i na domin akwai itace daban-daban daban-daban wasu zaituna war rumman mushtabihan wa ghayr mutashabih to sai yace ibn jarir at-tabari yace ikhtalafa ahlut ta'wil malaman tafsiri sun yi sabani fi ma'anan najm me ake nufi da tauraro fi hadal mawdi a wajen wannan ma ijma'ihim tare da sun yi ijma'i ala anna shajar shi shajar ma qama ala saqin abinda ya tsayo akan kafafuwansa korinsa ko kwabri an gane ko kenan abinda yake da sanyi ya tashi tsayi kaga shi na an yi an yi ijma'i yace an yi ijma'i rike fa qala ba'dhum uniya bin najmi wasu ka ce abinda ake nufi da annajmu fi hadal mawdi a wannan wuri annabatu shine tsiro kaga tana ga baka san wannan ba mi yasa an ka ce tsiro sai ya ce ma najama min al ardi abinda fito daga kasa dama Allah sun ce najimun an kaza ai nashi'un an kaza mimma yanbasitu alaiha abinda yake shimfiduwa akan kasa yana yaɗo kenan walam yakun ala saqin bai da kauri da yake tashi akan sa mithlul baqli kama al buqul kayan miya waɗanda ake sawa cikin abinci irin su abubuwan da suke yaɗo wa ƙara akharuna waɗansu ka ce uniya bin najmi ana nufi da annajmu fi hadal mawdi najmu sama tauraro wanda yake sama mai haske an gane ko to nan babu matsala dukkan su yana iya ɗaukar su an gane ko domin annajmu ma najama fi sama'i wa ma najama fil ard babu wata matsala ويظهر أن ابن جرير الطبري أراد أن يبني هذا الإجماع ترجيحه في هذا الاختلاف سنكة أبن دي سكاو إجماع إذن شي ترجيحي فقال وأولى الأقويل وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من من عني بالنجم ما نجم من الأرض شي يا دوكي cewa abin da fito daga ƙasa ake nufi min nabtin na tsiro li atfi shajari alaihi don saboda an yi atfin shajar kaga ko tsiro abin da yake ta hituwa daga ƙasa biyu ne mai tashi da wanda bai tashi yace to shi yasa sai mu karana da wannan فكان بأن يكون معناه لذلك ما قام على ساق وما لا يقوم على ساق يسجدان لله duk suna yin sujada ga Allah ina fata an fahimce ni yawwa yace annahu tasjudu lahu al-ashiya ashiya'u kulluha al-mukhtalifatu al-hay'ati min khalqihi kenan halittu daban-daban suna yin sujada ga Allah ala ayyati hal na ijma'in da ya kawo ba yana nufin ba waccan ma'anan magana ba ta shiga domin mun faɗa cewa idan lafazi na alkur'ani yana ɗaukan ma'anoni kuma ba su saba ma ayat tana iya ɗaukar su to babu matsala ba sani ko mun fahimta ba kakka ce dole sai an ɗauki wancan ɗin to sannan kuma wan najmu wa shajaru yasjudan suna sujada sujada sai ka iske kowanne daga cikin maganganun an ɗauke shi akwai abin da zai bashi hujja wato misali alam tara anna allaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wash-shamsu wal-qamaru والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب in ka ɗauke shi na sama yana sujada in ka ɗauke shi na ƙasa yana sujada to me matsala yawwa to wannan sai kawo wani misali na biyu na al-ijma'u sarih ba sai mun tahi kan shi ba tunda misali guda zai isa al-qismu thani bangare na biyu al-ijma'u ala ma'anan wahid malaman tafsiri su yi ijma'i akan wata ma'ana guda wa in ikhtalafat ibaratul mufassirin ko da ibarorin malaman tafsiri sun yi sabani an gane ko madalla yace li hadha al-mabhas alaqatun bi ikhtilaf at-tanawwu wannan ana iya doka sai yana da alaka da bahasi na ko bincike ko babi na ikhtilaf at-tanawwu sabanin na nau'i li anna al-maqsud bi dhalika ikhtilaf at-tanawwu domin ana nufin da ikhtilaf at-tanawwu alladhi yarji'u ila ma'nan wahid wanda yake komawa zuwa ga ma'ana ɗaya to sai malam ya kawo misalai daga cikin irin wannan kaga da Allah subhanahu wata'ala ce wa iz auhaitu ila alhawariyina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna wa shahad bi anna muslimun ko ba haka nan bane daga na ayo wa shahad وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون نعم إنا كما بأننا سنك ربوتا إن أنت رأيوا ها cikin suratul ma'ida ni da eh bi annana ne to ni dai bari dai a duba a gani tun daga qur'ani tare da mu wa iz awhaytu ila al-hawariyina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna washhad bi annana muslimuna haka ran daina saboda a ɗauki ilbashi ko iltibashi ko allabsu an gane ko to ibn jarir tabari yace yaqulu ta'ala dhikruhu wa dhkur aidan ya isa iz alqaitu ila alhawariyina jefawa jefar da wahayi wa hum wuzara'u isa sune wuzara in an ce wuzara mataimaka daga wizruna nauyi waje alli waziran min ahli ka sanya min waziri daga wizruna shine nauyi domin yana daukan nauyin aikinka abinda kake dauka na nauyi shi ma ya taimaka maka daga nan ka samu waziri kaga ashe waziri cikin Hausa ba kalmar ce da asalin ta ba ta Hausa bace yace wa qad ikhtalafat alfazu ahlut ta'wili lafuzzan malaman tawili sun yi sabani wajen iz auhaitu wa in kanat muttafiqatul ma'ani duk ma'anar su karshe ta koma zuwa ga abu guda da sun kace wa iz al-awwalu na farko kenan qadhaftu fi qulubihim na jefa a cikin zukatansu alhamtuhum na cusa musu da alhama da kazafa fi kalbi duk dai abu guda suke dauka ba sani ko muna fahimta ba to amma anan akwai wani abu shin wahayin malamai suka yi sabani wahayi kala biyu ne akwai alwahyul mubashir akwai alwahyu ghairul mubashir in baka fahimci haka ba akwai matsala shin da anka ce wa iz auhaitu ila alhawariyina da ni wahayi zuwa ga hawariyawa shin annabi isa an ka faɗa ma ya faɗa musu sai zaman tonan shi wahayi ne zuwa gare shi mubashir amma su sun same shi bai wasu ta isa ko kuma idan yanzu wahayi ne mubashir wa iz auhaytu ila hawarina sai zaman to wahayi ne gaira shar'i Allah ya tusa musu a cikin zuciya alwahyul ilhami muna ganewa tunda in baka fahimci haka ba sai ka faɗa cikin matsala shi yasa wadansu sun kace tunda in Allah ya ce wa iz auhaytu ila hawariyina misali in baka yi attara da wannan ba sai ka ce su ma sun zan annabawa kenan tunda Allah ya musu wahayi amma su ba annabawa bane ban sani ko muna fahimta ba da kyau ai hattara kaga wannan kiristoci suna aka fama hujjar cewa mutanen annabi Isa da sun kai imani da shi bible da an ka rubuta bayan annabi Isa sai ce ai wahayi ce Qur'ani ma ya tabbatar da wannan kuma shi da abin da suke fitar da arki da su saboda mahi bible kin bayan mutu annabi Isa an ka rubuta ta galibin abubuwan da an ka kara ba annabi Isa bai rubuta bible ba su da sun yarda da wannan sai sun ce amma akwai ruhi mai tsarki wanda ya yi musu imla'i sun ka rubuta to in sun kafa hujja da wannan aya ta alkur'ani kaga sai su kada ka cikin rabi in baka sani ba kaga da wannan ne sun ce uwa annabi isa maryam annabi ya ce fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala ha basharan sawiya sun ce uwa annabi musa ba annabi ya ce don Allah ya ce wa auhina ila ummi musa an ardihi to shi ma zuma sai ka ce annabi na Allah ya ce wa auha rabbuka ila nahli sannan kuma ai shaidannu ma suna wahayi wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan shayatin al-insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'd zukhruf al-qawli ghurura kenan shi ba shaidan ma shi ba shina wahayi dan haka dole in ba mu duba da kyau dalibai in ba kana tantance kalima ba da ma'anoninta da yadda ta zo cikin nassi sai ai wasa da hankalinka da haka za a batar da kai koko in ana tattauna da kai a kada ka cikin rami muna ganewa da kyau yawwa to Allah ya taimake mu Allahumma amin wannan kenan za ga kiristoci yanzu ma turawa suna suna kokarin turawa yanzu suna kokarin yin wani abu shine cewa a ɗebo cikin ayoyi da hadisai abinda za a haɗa mutane masu da shi ko a ɗauki aya a sa shi cikinta ko a ɗauki hadisi hadisi na tana yawa da ifi ne a sa shi cikin shi in ka sai ka haɗa wajen tawilin shi kai kuma ka sha wahala kenan ka duba in ya inganta ko bai inganta ba kai bincike ka ga abin da malamai suka faɗa ko kuma hadisi ne ingantacce amma sai a kawo shubuhuhi cikin shi kaga ibnu qutayba da mun ga muku ya littafi ta'wil mukhtalif al hadith muna gane wannan imamu tahawi yayi mushkil asar yanzu ma ana bincike kan irin waɗannan hadisai abin al ahadith fi sahihain ina ganin yace allati zahiruha ta'arud jam'ul ahadith sahihain allati zahiruha ta'arud ina ganin fil aqida ne wani malami yayi littafi binciken shi na masters ina ganin namanta ko a dai saudiya ne ban san ko jami'at ummul qurani ko jami'at malik saud ne shine ina ganin suleiman ad-dubaykhi sannan kuma akwai wani malami da ya al-ahadith al-muskila al-warida fi tafsir al-quran al-karim an gane ko risala ce ta doktora da an kai jami'at ummul qura ina ganin wani abu qusayr ne an gane ko dan haka dai kakka zamana dalibin ilimi wanda yanzu duniyar yanzu ana kokarin a yaƙe mu ne duk wata aƙida wadda ta zan da ba ta da kyau irin su mu'tazila da khawarij turawa sun san dama suna raunata musulunci a cikin gida sai su ɗauki nauyin finansman su don a raunata kasashen musulmi da musulmai ko kuma a'a a samu wata aƙida wadda su suka kirkira ta kafirci ce ko ko a'a tasowa ta kasashen musulmi amma kafirci ce wani mutum ya zo ya ce shi ya zan Allah to kaga tura suna iya bashi kuɗi saboda zai rauna da kasashen musulmi a cikin gida kuma yana da magoya baya muna gane ba to shi yasa dole abu ne wanda yake yana da kyau musulmi mu tashi tsaye mu zaman tuwaye addinin musulunci ba ba kauyen addini bane kuma musulmai ba kauyawa bane misali sai su ce maka ai cikin qur'ani an nuna cewa ma wanda duk bai su alsihu dan wuta ne shikenan sai ka zo kai tsayi ce ina aya ci gata Allah ya ce iz qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru wa ja'ilu alladhina tabauka fawqa alladhina kafaru ila yawmil qiyama ila yawmil qiyama kaga anan dole zamu zo cikin alwaqf wal ibtida mala abdullahi bare dariya ai aikin ba karami na ba eh yanzu cikin alwaqful ibtida zamu zo bayani kan wannan wasu malamai sun kace da Allah ce idqal Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru wa ja'ilu daga nan magana ta annabi Isa ta kare wa ja'ilu alladhina tabauka fawqa alladhina kafaru ila yawmil qiyamah da annabin can manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma shi ya ji baka to ka gani wannan yayi nisa da su yarda da wannan waqafi fa kuma an yi tafkikul alfaz kina ya ce maka ina nassi in yazo da lafazza duka zamiri na mutum guda ne Mala Abdullahi to kenan sai aika ka su ai sai a bincike to binciken nan an kace ai an gane ko to shi yasa muke son ɗaliban ilimi mu yi hattara tattaunawa tana buƙatar dalilai masu gamsarwa kaka ce a ni babu ruwana in busu da qur'ani ba ai ka hailan banza ne ba abin da dame ne da su wannan ba hujja bace kana da magoya bai kuma kana son mutane su gane gaskiya waɗansu daga cikin su su baro addinin su dawo cikin addinin musulunci muna ganewa da kyau sai a ce a to yanzu ka haɗe wa gaku wa ja'ilul ladina tabauka fawqa alladina kafaru ila yawmil qiyamah ka yarda har zuwa kiyama eh to shikenan babu matsala ba ka kafa mana hujja ba da nasi ai aya ce ta qur'ani to shikenan sai mu ce maka Allah ya ce wa iz qala isa ibn maryam ya bani isra'il inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurah wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi ahmad akwai annabin da zai zo an ce abishi Ahmad kinnan kuma Muhammad sallallahu alaihi wasallam ake nufi dan ya ce allazina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyyal ladhi yajidunahu maktuban indahum fi at-taurati wal injil ba shi ba kuma hadda magoya bayan ci an faɗi sufofin su Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل yasa dukkan ga kirista bai musulunta ba ko wanda da yake jahili ne ya tai akan jahilci da yahudawa ko kuma wanda son rai da abin da yake samu na jagoranci da samun kuɗi hana shirin gaskiya yasa wani fasto da yan musulunta aka ce yana bada labarin dalilin musuluntarsa yace bai taba ganin limamin juma'a guda ba a tarihin duniya ya zan kirista amma kullun kana samun fasto ya bar kiristanci ya koma musulunci ya ce to me yasa ba a dan samun koda dai dan misali dan guda na ce kai harkan nan babu kyau mun gane da kyau Allahumma amin sai mu zo zuwa ga mas'ala ta gaba ihdathu qawlin jadidin shin wannan mas'ala tana da alaka da usulul fiqh shin ya halatta a samu sabuwar magana cikin mas'ala bayan maganganun magabata yana daga cikin yanzu matsalolin da muke fama da su wani in kan kai tafsirin aya sai ce magabata sun yi fassara ta haka a'a idan fassarar da na yi ba ta saba ma abin da magabata suka kai akan shi ba ba ta warware magana su gaba ɗaya ba wannan wani ƙari na saboda ƙur'ani yana shafa kowane zamani to ba a cewa na zo da bid'a amma in ni yi fassarar da duk ta saba ma abin da magabata sun ka faɗa to nan na zo da bid'a dan ba yiwa a ce ni na gane wani abu cikin tafsirin alƙur'ani da su ba su gane ba ba sani ko muna fahimta ba shi yasa irin waɗanda abubuwa yana da kyau ka fahimce su da kyau saboda lokacin da za a tattaunawa qur'ani yana da faɗin ma'ana ba wanda da cewa ya kewaye sani da ma'anonin alqur'ani tunda magana Allah ce in yi zan duk abin da qur'ani ya kumsa da ma'ana kafin shi kenan kai tarayya da Allah ka ku zo wannan bayyuwa mun gane wannan ko to sai malamai suka yi bayani wagga mas'ala akwai ta cikin usulul fiqh ina fata an fahimce ni kaga za a iya ce maka yanzu kamar misali cin fiƙihu duk hukuncin da za a kawo a duniya bai hita cikin magana guda biyar ko hukunci biyar ko abu ya zamanto wajibi ko ya zamanto sunna ko mustahabbi kenan ko ya zamanto haramun ne muharram ko makaruhi ko kuma mubah ba yadda za a yi a duniya samu hukuncin da zai hita cikin waɗannan abubuwa guda biyar kaga ka zo da wani abu daban wanda ba shi kaga ba a yarda ina fata an fince ni eh to sai malamai misali suke cewa kamar abul ala'il ma'arri na ake cewa ya yi tankahu da kanshi yake cewa wa inni wa in kuntul akhira zamanahu la'atin bi ma lam tastati'hu al-awa'il yace ko da yake ni na kasance zamani na yazo ba ma'ana na baya nake wasu sun gabace ni amma zan zo da abin da waɗanda sun gabace ni ba zo da shi ba irin masu tinkahu da kansu muna ganewa sai an kace wani dali wani yaro sai zo ce to magabata sun zo da haruffan hijaiya guda 28 karo mu na wani to amma irin wannan magana da ake faɗa ba hujja bace ai shi bai ce cikin haruffa zai kawo ba bai kayyade kai da haruffa ba muna gane ko amma dai tin kawo da cewa magabata zaka abin da su kawo ba wannan akwai matsala amma kam tarakal awwalu lil akhir tana yiwa magabaci ya bar maka wani abu ma'ana da tafsiri da mu tsaya abin da magabata sun rubuta duk abin da an karwaito shi na nan babu bukatar wani abu amma da yake qur'ani ana iya istinbatin ahkam karkashin shi bisa dokoki da qawaid sai kai istinbatin ahkam muna ganewa mas'aloli masu muhimmanci misali inda ba a hita daga cikin magana guda biyu kaga inda Allah subhanahu wata'ala ce thumma dana fatadalla maganganun salaf dana ya'udu ila Allah kenan damiri na kusantuwa yana yana kuma zuwa ga Allah annahu ya'udu ila jibril yana kuma zuwa ga jibril to irin wanga baka da izinin ka ce a bari in yi nazari ka yalla ba su ba duk ba su aka ruhi ba yalla wani na aka ruhi to waye shi nan baka da izinin ka kawo wata magana sabuwa ina fata ana fahimta ta amma idan ya zamanto za ka faɗi magana sabuwa to abubuwa ne guda biyu ya zamanto kada ka kore maganan magabata magana ka ba mutum magabata gaba ɗaya ba misali kaga da Allah ya ce ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u la innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dubaban wa law istami'u la wa in yaslubuhum ad-dubabu shay'an la yastanqidhuhu minhu sai min da'ufa at-talib wal matlub kaga wannan aya tana bayani ne an gane ko game da gumaka in kuda ya zo ya ɗauki abincin da mushrikai suke kai musu za su iya kwato shi ko ba ka nan bane to akwai sabani da'ufa at-talibu wal matlub at-talibu an kace az-zubabu shine at-talibu an gane ko shine at-talib az-zubabu yatlubu ma yuslabu min at-tibi tunda suna kai musu turare wal matlubu as-sanam shine al-matlub yatlubu az-zubabu minhu as-salb wa qila al-aks wasu kace a'a at-talibu as-sanam والمطلوب الذباب وسنكتي الطالب رواية الضحاك دقى ضحاك العابد من بوتا والمطلوب شيني المعبود وندا أكي بوتا ما tunda shi at-talibu mai ibada nan babu matsala masu ibada suna neman ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa kaga suna nema gare su to amma a wannan zamani sai an ka samu wata fassara da waɗansu suka yi sai suka ce shi kuda an gane ko idan abinci ya kasance yana da sulban kama a ce yana da ƙarfi an gane ko ba abu na ruwa-ruwa ba tsananne daskararre to ƙuda yana zuwa da wani inzimat wasu yawu ne da yake da su shine inzimat wal asair da kuma ana iya cewa asirin asirin nufin kamar ji ko juice nan nage in ji malaman zauri amma na ana nufin wasu ruwa da yake fitarwa alhazima waɗanda suke narkar da abu alhadu an gane ko suke narkar da abu asalin alhadu shi ne annaqsu a larabci amma kaga zalunci shi ma alhadu ne domin kana tauye mutum haƙƙin shi to kuda yana zuba wannan abin sai abincin ya narke in ya narke sai ya ɗauke shi to kaga ga fassarar ba ta saba ma magana magabata domin wannan shi ma nau'i ne na na ɗaukewa ba sani ko mun fahimta ba misalin nau'i na biyu wanda za a ɗauki magana amma ba a yadda da ita ba mutum ya zo da wata magana da ta saba ma ta magabata gaba daya kamar inda Allah ya ce masalul ladina takhadhu min dunillahi awliya'a kamasalil ankabut ittakhadhat baita wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut kaga Allah ya bada labarin shirka saboda wanda yake shirka ya riki madogara ce mai rauni tunda wanda suke bauta ma su kansu sun yi shi tunda su suna yin aiki shi bai yin aiki sai an ka ce gidansu raunin shi kamar wato yadda shirka suke da rauni kamar kabaitul an kabut kamar gidan gizo-gizo ne to wasu da sun ka zo sai sun ka ce a'a su wannan ma'anar gidan gizo gizo ba su yarda da shi ba ba ana magana ne kan gidan gizo gizo na da rauni ba shine alwahnul ijtima'i rauni ne na zamantakewa sun ka ce kenan gidan gizo gizo shine adda rauni domin mata tana kashe miji miji yana kashe ƴaƴa ma ƴaƴa suna abin ga mata tana kashe miji ƴaƴa suna kashe abin nan mata tana koran miji ko ta kashe shi ita ko ƴaƴan sun girma su kashe ta sun ce wannan rauni ne ake zance ina fata ana fahimta ta to kaga wannan cewa shine abin da ake nufi da aya kuskure da mu tabbatar da cewa gidan gizo gizo a zahiri yana da rauni mun gane amma ba laifi daga baya in an fahimci kuma akwai rigima sai a ce a raunin biyu ne akwai rauni hissi akwai rauni ma'anawi amma kore duk ma'anoni na cewa gidan gizo-gizo zahiri yana da rauni kuma duk shi ne abin da an kasin daga salaf ba za a yarda da wannan ba shi yasa kun ga tura suna son mutumin da zai zo ce duk magabata ba su gane komi ba an zo ana fassara kaza galibin waɗannan larabci na sun ka iya busan addini ba busan qur'ani ba busan hadisi ba busan qawaid na ilimi ba ulumul ala usulul tafsir usulul hadith to su da suka zakkuwa turawa suna daukar nauyin su sai a zo a ce a tafsirin nan bai yi ba kaza kaza kaza kaza har yan hadasa waɗanda suka ce kan kaidar sai muka ai babu tafsirin qur'ani kaf su ce maka a'a tafsiri ba ilimi na ba su ce maka hadisi ba ilimi na ba fiqhu ba ilimi na ba sai a tambaye su mi ilimi sai su ce maka kaman math m plus 1 ha 2 su ce maka makka yan an ka tai nawa za a samu sai ka ce biyu wahid za'id wahid su ce rasha an ka tahi biyu za a samu amai su to wanga shi a ilimi amma tafsiri a ce qala fulan qala fulan qala fulan hadisi a ce da'afahu fulan da'afahu fulan wa sahahahu fulan ko ko fiqhu a ce maka qala fulan qala al-maliki qala shafi'i yace hadhihi ibaratun an thaqafa thaqafa ce to tafsiri wasu ce a babu tafsirin qur'ani in an kace tafsirut tabari sai su ce a'a ara'ut tabari fi tafsiril qur'anil karim tafsir al-bagawi su ce ara'ul bagawi fi tafsir al-qur'an al-karim to yanzu irin waɗannan ya zaka yi da su a'a su waɗannan aqwalikin in mun ka doka kenan babu ilimin tafsiri kenan babu wanda ya gane abin da Allah yake so in mun ka doka babu hadisi sahihi babu ilimin hadisi kenan ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai faɗi ko ta magana ba duk an rushe in mun ka doka babu fiqh kenan mallamai duk aikin da sun kai musulunci duk babu shi ba a ce musu sakafa akwai qawaid da an ka aza qawaid na usulul tafsir qawaid na usulul hadith qawaid na usulul fiqh waɗannan ƙawa'irkin su ne ake koma ma in an ka samu saɓani ko cikin tafsiri ko sahaha hadisi ko don a fashi ko maganar fiƙihu in an ka kawo ƙawa'irkin usulul mazahib ma dukkan su mazahib suna da usulkin su usulul mazhab maliki da shafi'i da abu hanifa da ahmad bin hanbal al aqwalul muttafaq alaiha an san su المختلف فيها ينظر إليها إذا كان اختلاف التنوع نجمع بينهما إن اختلاف التنوع إن كما إذا كان اختلاف التضاد نرجح ما نراه راجحا بأدلة ثابتة قطعية haka ne yake ta'amul in ba haka ba waɗannan mutane da lokaci suka ai babu tafsirin Qur'ani ko shi da gada ba in kace haka za ka yi to dan me Allah turo annabawa su yi mutane bayani ko sai maka ai hankalin dan adam ya ishe shi shirye da shi to Allah ce wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa ai bai ce hatta na ba sa ukulan ba Allah ya kyauta Allahumma amin to wannan bayani ne kan ijma'i na tafsiri saboda ɗalibin ilimi ya zamanto ya san yadda wato ijma'i yake tafiya a cikin ilimin tafsiri khulasatul mabhaf kenan a takaicen takaitawa al ijma'u yanka ce ijma' ittifaqu mujtahidil umma masu ijtihadi na al'umma ta manzo sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatir rasul sallallahu alaihi wasallam bayan tafiyar manzo sallallahu alaihi wasallam sai ittifaqi fi asrin min al-usur akko a kowane zamani daga cikin zamunna ala ayi amrin kana akan kowane irin al'amari sun kai ittifaqi sun kai ijma'i akan shi domin waɗannan mutane amintattu ne kuma shi kan shi ijma'in yana da adilla kinsa dama na ga maka sai kai dirasar ta'siliya sannan kai tatbiqiya da zaka gane shi ta'riful ijma' lughatan wa istilahan anwa'ul ijma hujjiyatul ijma ana gane ni duka waɗannan almu'allafatu fil ijma qadiman wa hadisan dan haka wannan abu ne wanda yake yana da muhimmanci har zuwa lokacin da anka kawo almajami'ul fiqhiyya da kuma imkaniyatul ijma abu na biyu min fawaid bahthil ijma yana daga cikin fa'idodin bahati a cikin ilimin ijma'i ma'arifatul kammil muttafaq alaihi kasan kammi kammi ma'ana adadi wanda an kai ittifaki akan sa fit tafsiri a cikin tafsiri in an kace al-kummu hannun riga al-kammu adadi wa raf'ul ihtimal al-warid 'ala an-nass kenan sai ka kore ihtimalin da ya zo akan nasi tunda an yi ijtima'i wa tashni' ala man yukhalifu kai tashni'i muna na magana ala man yukhalifu man yukhalifu mutumin da ya saba wa yastari'u ala mukhalafati al-ijma' ya saba mai ijma'i in bai saba mai ijma'i ba babu matsala magana shi kenan ba ta saba mai ijma'i ba ba sani ko mun fahimta ba kenan an yi ihdafin qaul as-salis min dawa'i dhikr al-ijma' yana daga cikin dalilan da ke sa ambata ijma'i an yujar ishtirakun fil ma'na a samu ishtirakin ma'ana ma'ana ta hadu fa yaqa'u ijma'ul mufassirin ala ahadihima sai ijma'in malamai ya tsaye akan daya kenan sai zaman to gashi ishtiraki na amma sun yi ijma'i akan guda to wanda sun ka fadin na sun ka ijma'i akan sai ita ba a iya saba mata shine amfanin ijma'in ko da za a hudu magana to kar ta zaman to ta saba mata sai dai ta zaman to ƙari aw an yuridal mufassiru ko ko shi mai tafsiri dalilin da ya safar ijma'i yana son tahrira mahallin niza'i fil aya ya tantance wurin da an kai sabani dama shi tahriru mahallun niza abu ne mai muhimmanci kwarai da gaske a cikin majallar shari'a islamiyyar kuwaitiya wani malami ya yi bahasi a kansa muna ganewa ko shi tahriru mahallun niza yana taimaka maka yan ana tattaunawa a tsaye a gane ina ne sabanin yake ka a shiga abubuwan da suke janibiyat aw an yurada bihi kenan tahriru mahallun niza fil aya a san ina ne aka yi sabani a tantance wurin sabani aw an yurada aw an yarudda bihi alal mukhalifina ko ko lokaci ana yin raddi ne ga waɗanda sun ka saba mishi ijma'in shi yasa an ka ambace shi aw an yahtajja bi aw an yuhtajja bihi ko ko a kafa hujja da ijma'i li tarjihi qawlin dan saboda a rinjayar da wata magana fi ayatin ukhra a cikin wata aya ta daban shine kamar amfani sashen amfanin kawo ijma'i al ijma'u qismani ijma'i kala biyu ne al ijma'u sarih ijma'i na qarara fil alfazi a cikin lafuzza wal ma'ani ko ko cikin ma'ana ma'ana a ce ma'anar lafazin nan kaza an yi ijma'i akan ma'anar shi kaza ko ko an yi ijma'i akan aya kaza ma'anar ta kaza asani na biyu shine fil ma'ani awil ma'ani asani na biyu al ijma'u ala ma'anin wahid ai ijma'i akan ma'ana daya wa in ikhtalabat wa in ikhtalafat ibaratul mufassirina koda ibarorin masu tafsiri sun saba ihdathu qawlin jadidin fi at-tafsir lahu ahwalu idan ana son a kawo wata magana sabuwa cikin tafsiri to yana da halaye daban-daban alhalatul ula nabiyu ta farko hali na farko an yataraddada al-khilaf bayna aqwalin muayyana an gane ko fa hasbu an yataraddada al-khilaf sabani ya zamanto ya kasance kai da kawunsa kenan bayna aqwalin muayyana a tsakanin maganganu mu'ayyana waɗanda an tattace su fa hasbu bakin suna la yutasawwaru ba a surantawa ba a tunanin zai yiwa ihdathu qawlin jadidin ma'aha a ƙara wata magana kal khilaf fi ayatil aqidati wal ahkam kamar sabani na ayoyin aqida da ahkam an gane ko ayoyin ahkam malamai duk sun bi su ɗaya bayan ɗaya sun tantance su ko kuma ayoyi na aƙida duk wani ƙauli da kasa ana iya samu cikin aƙida magabata sun yi magana kan shi muna ganewa kenan in ka zo tantance magana kawai za ka yi ka gane me ake nufi da ita da yadda ake aiki da ita alhalatu saniya hali na biyu kenan ihdathu qawlin ihdathu qawlin jadidin fi tafsiri hali na biyu shine ihdathu ma'ana tafsi ma'anan tafsiriyyin sahihin ya zama to ka kawo wata ma'ana sabuwa ingantatta la yunaqidu aqwal as-salaf bil kulliyya wannan magana ba ta warware maganar salaf ma'ana wagga ma'ana wata tana karuwa ne akan ma'anan maganganun magabata wa hadha jaizun an gane ko wannan ya halatta wa yadkhulu fi dhalika ma yunaqidu qawla ba'dihim duna ba'd kina idan yana yiwa maganar zaka faɗi ta warware sashen maganar sashen su amma ba maganar duka ba tunda in ka zo koci maganin salaf kana iya mi kana iya tarjihi alhalatu thalitha hali na uku ihdathu qawlin mutun ya kawo wata magana yunaqidu aqwal as-salaf bil kulliyya duk abinda magabata sun ka fada za ta warware shi wa hadha ghairu za'idun wannan bai halatta ba kaga yanzu misali da an ka ce faman ya'mal misqala dharratin zarra sai sun ka ce abin da da zarra ita ce atomic wanda aka yi a wannan zamani to wanda ya fassara zarra da atomic shikenan ai tun zamanin manzo Allah sallallahu sai yanzu da an ka samu kayan zamani an ka kai ga sanin atomic to wannan tafsiri bai yi ba sai dai a tabbatar da zarra a larabci ko mu ce tururuwa ko kuma zarra wannan dan abu da ake gani idan an ka kulle window inda hasken rana yake kusu yake sokowa ya shigo to na ake ganin wasu abubuwa masu kamar kasa-kasa yan ƙanana suna yawo to su ne zarra ah? eh wata kura-kura shi ake kira zarra to amma in ka ce a'a waɗannan maganganun na salaf sun shiga ciki amma da an ka kawo zarra ana nufin karamcin abu bayan ka tabbata waccan ma'ana to ita waccan ita ma karama ce tana iya shiga cikin wannan ma'ana kasancewa ta karama amma kada a warware magana abin da salaf sun ka faɗa jama'a mun gane to nan ya kamata mu dakanta insha Allah ta'ala sai babin mu na ƙarshe in Allah ya kaddara na wato qawaidu tarjih dama nan ya ka qawaidu tafsir wa tarjih amma su nan za a shiga cikin yadda ake yin wato tarjihi za mu zo mu yi ga bayani kansu insha Allah ta'ala abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh